الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi takwas ga watan rajab sha'aban kai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam abuwan biyar ko biyar ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul furqan inda muka yi darasi guda biyu za kuma mu tashi darasi na uku darasi da yake za mu tashi darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratul furqan za mu tashi aya ta 20 dai wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum ya'kuluna ya'kuluna ta'am muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إن إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله ودوكين سركيتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين ومتبع أيكو da wasu manzanni kafin ka ba illa fati innahu lalle su waɗannan manzannin ya kula ya kuluna ta'ama suna cin abinci wayamtuna fil aswaq sannan suna tafiya a kasuwanni Allah malaukakin sarki yace waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashi mun sanya wato sashin ku akan sashi fitnatan dan su zamto abin jarrabawa masu fitinan juna Allah ya ji a tasbirun kin kwaye hakuri dangane da wannan jarabawa da muka yi muku Allah madaukakin sarki yake wa kana rabbuka basira lalle ubangijin ka ya kasance basiran mai ganin duk ababan da ake aiwatarwa mala yace ya qulu ta'ala mukhbiran an jami'i man ba'athahu min ar-rusul mutaqaddimi Allah madaukakin sarki yana magana dangane da yana ba da labari dangane da dukkan annabawan ko manzannin da ya aiko wanda waɗanda suka gabata cewa annahum kanu ya'kuluna ta'am cewa tun da kan annabi nuhu ko tun da kan annabi adam da kuma manzo annabi nuhu alaihi salatu wassalam gaba ɗayan su suna cin abinci wa yahtajuna ila tagazzi bi kuma suna buƙatar yin breakfast ko karyawa da safe yadda kowa yake bukata su ma suna bukata da safa za su karya wa yamshuna fil aswaq sannan su tafiyar su kasuwa dan neman wato halaliyar shine ma ne yake littakassubi wa tijara suna tafiya dan su wato yin fatauci da kuma wato saye da siyarwa wa laysa zalika bi munajin li halihim wa mansabihim hakan baya kore halayensu masu kyau da kuma matsayinsu da Allah madaukakin sarki ya dora su a kai فإن الله جعل فإن الله جعل له من الثمار الحسنة ثم الله ya sa ya mutu wadansu atimat wato wasu alamu kyawawa wasifatil jamila da kuma sifofi masu kyau bale yake walaysa zalika bi munatim wal aqwal al fadila sannan suna da maganganu wadanda suke masu falala wadanda suka kowanne irin maganganu kyau wal a'mal al kamila sannan annabawan duk haka kuma suna da ayyuka wadanda suke cikakku wal khawarij al bahira sannan suna da abawan da suke ke da al'ada annabi alayhi salam annabi ne zai zo ya abu sauga ya wuce wannan al'adan da ba za a iya kaza ba kamar magana gaji da ake da wada inda annabi ne da kansa ya zo yake a ga gaji ka bude qur'ani sura kaza za ka gaji wannan khaliqun lil ada ne zai amma babu wani wanda wato wato yake a doran kasa yanzu da ba annabi ba zai baka wannan fatawar ka dauka amma shi saboda yana da kawari'un lil ada idan ya faɗa sai ya amfani da shi domin Allah madaukakin sarki ne zai mawa wa'ayi cewa kaza kai ne za ka ganshi a ganin ido gashi amma kuma a zahirance a gurin Allah madaukakin sarki ba gashi bane ko ba abin da zai cutar bane amma yanzu ko baka da tabbacin matsazi ne ko aljini ya sa ma ma a cikin alkur'anin naka sannan kuma kalubalen da ake ta gaya wa mutane cewa wasu nan rudansu da ake saboda kaunarsu da Allah dan za ka mafi yawanci waɗanda ake zabura a irin wannan guraren mutum ne mai san addini amma waya da karatu yana san addini amma baya karatu kuma baya zuwa gurin da ake karatu ko kuma yana zuwa amma dai ya zani yawanci su aka fita domin wani zai je yana zuwa karatun ya ji an ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce mara ali fil manami faqad ra'a su wanda ya gani a wajen ya gani yana zuwa karatu an gaya mana hadisin tirmidhi hadisi ne karara fa inna shaytana la yatawaffadu shi dan baya kama da shi to a iya nan ya fahimta sai dauka shi dan ba zai zo ya ce idan ya taje ka daga bacci ko a cikin bacci ya ce ma ni ni ne annabi ba shi dan zai iya zuwa ka gaishe kyakkyawan balarabi yace shi ne annabi alhali kuma ke dan ne abin da ake gaya ba a hadisin shi ke dan da sai shiga irin ta annabi ba kar kamannin da aka gaya ba a jama'ilin muhammadiyya domin malam tirmidhi ya gaya ma yayi malam jabi kutun da guda wanda tun daga kan wato makwarkwadar annabi alaihi salatu wasalam har zuwa karkashin digadigar da sai da aka gaya ma sifarsa shi da in malami kwararre ne yanzu ka zo ka ce kaga annabi yana zaune kana tambayoyi zai ma kawai kana gama gaya ba zai ce to kaza fa kana gama bayanin zai ce gaskiya ba annabi ka gani ba domin yana da kamanni da zubobi da halayen da yake zuwa irin in baka san irin wannan ba to shi dan zai iya zuwa ya ce ma shi annabi ya shiga wani balarabe kyakkyawa ya ce ma shi domin baka san annabin ba za ka yi ta amma idan ka gani a sifofin da aka yi ba cewa shi a dajin kansa ga yadda yi da kaza yayi kaza sannan kuma yanayin kafadar sa ga yadda take sannan kuma gemun sa ga yadda yake sannan akwai furfura guda kaza har adadin furfuran sai da malam Tirmidhi ya gaya ba cewa an kaga furfura ta haura jirin a jikin wanda ya zo ma a mafarki yake annabi ne shi ƙarya ne ba shi bane irin wannan ma'aunin a cikin amfani irin sa ne malam Isa wani ya gaya ba ya gama bayani ya ce kaza kaza ya ce ba nau ka gani ba isa wa ne ka gani shi ne kawai to wannan misalin kenan shi ke da example da kake so ya fito cewa domin ya ce ya ka ganki da rawani da ya bayani ya kaza sai da ya gama bayani ya ce to isa wa ne ka gani shi ne kawai saboda haka annabi alaihi salatu wasalam shi dan da ya je shiga irin ta haka ko kamanni ya ga cewa ni sai irin na da ya zo ma ba amma zai iya na wani balarabe ya zo ya ce ba shi annabi to sannan ma'auni na biyu bayan sufa shi ne da zarar duk irin kamarin da ya zo ma da shi ya zo ya ba ka wani saƙo wanda ya saba da saƙon da annabi ya zo ya ba kai an ya ne ba annabi ba Allah wayannan ma'aunan guda biyu suna da muhimmanci wancan sai ka karanta littafin tsaf in ka karanta kuma ka kiyaye dan za ga wani yanzu saboda kaunar Ronaldo da yake Cristiano Ronaldo ya iya zane shi ya zana maki Allah saboda ya ga komai nasa to haka ake so kamar yadda malamin mu suke bada so ake sira annabi ta narke a jikinka da kamanninsa yanzu to da an fara bayanin sigofin annabi za ka gane cewa lallai sifar annabi kaza ce haka ake so to shine ma da yake gaya mana cewa suna da halaye cikakku suna kuma da abubuwan da sun ke da al'ada wal adillatil qahira sannan dalilan annabawa gaba ɗayan su dukkan su shine masu rinjaye ma yadda dillu bihi kullu bi limin salim sun kawo ba abin da duk ma ba abokin hankali da biyayyen hankali zai kafa hujja da wa basirati kuma ma abokin basira mustaqima wadda take ni dakiya ala silki ma ja'u bihi min Allah azza wa jalla saboda gaskiyar abin da suka zo da shi daga wa ubangiji mai girma da buwaya malai yake wa naziri hadhihi al-ayati karima qawluhu ta'ala irin wannan ayar da kuma cikin suratul yusuf da Allah yake ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura ba ma aiko kafin ka ba face mazaji kaga ana so a ga ba mutane annabi Allah ya aiko amma wanda suka fi kowa daraja waka da wani abubuwa da za su sa ka gane kace annabi ba mutum bane wannan ganiya annabawa mutane ne amma sun fi kowa daraja wannan shi ne abin da ake so duk musulmi ya kiyaye shi ne Allah madaukakin sarki ya kuma gaya mana a cikin suratul anbiya wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidi ba mu sanya su jikin da baya cin abinci ba annabawa ba mu sanya su a jikunan da ba za cin abinci ba domin jikin da baya cin abinci mala'iku kenan saboda haka annabawa ba mala'iku bane shine Allah yake ma kanu khalidina kuma ba mu sanya su masu dawwama ba dan da ana za a bar wani ya dawwama da annabawa za a bari walau kana fi dunya tadumu liwa'i la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da ake duniya za a bar wani mutum tsaye dan wanda zai wanzu a ban kasar juna annabi alaihi salatu wasalam shi zai zamto hayyan wa baqiya shi kadai za a bari amma Allah da kansa yake kullu nafsin za'iqatul maut kowanne rai da ya da mutuwa ko ya shirya ko bai shirya ba sai Allah yake waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasiru Allah yake ai in istabarna ba'dakum li ba'din muka jarrabu sakin ku da saki wa balawla ba'dakum li ba'din muka kare jarraba sakin ku da saki har yau lila alama man yu'u mimman ya dan mun gane wanda zai biyayya da kuma wanda zai yi sako shine kaga idan Allah madaukakin sarki ya ga talaka ne kai to dole kai hakuri ka jure da masu kudin da Allah ya jarrabe ka ne ko masu kirki ko marasa kirki masu kirki shine wanda za su zo duk abin da ya dage na makwabtaka da taimako za su taimaka ma marasa kirki wanda ba za su taimaka ma ba kuma za su kunno ma generating da zai ka da zai solution kuma idan aka samu matsala ko ya tsaure ka shine ke cikin kallon sai Allah ya ce a tasiru jarabawa ce ko kuma Allah ya jarabu zuwa ga wani ko masu kudin da talaka masu mugun yayi kaji ana musu komai amma kaji suke haushin wannan suke yi saboda kawai rigar ta fita ta kyau motar ta mai kyau kaza na ta kaza haka kawai da ka zo cewa za su yi kusa anan mu ma ta ta kaji kowa ya ga mar haka shi kawai to shi saboda haka tsakanin talaka da mai kuɗi duk wannan fitina tana nan mai kuɗi ya yi hakuri da talaka talaka ya yi hakuri da mai kuɗi to haka tsakanin mai mulki da wanda ake mulka haka kawai za ga wani haka shi kau kullum mai da aiki sai ya tsire zuwa gabani kullum na ga a wani bawan Allah nace wai dan muke tattauna da su wasu abokan aiki su kullum aka zauna sai sun zagi zuwa gabani tunda zagi wannan kuma zagin wannan sai wata ran wani yace wai ai shi ya lura ni ina goyon bayan wani saboda ba taɓa ji na taɓa ji ba nace a to ai ba za ba ka misali nace in ka zauna da ni lokacin wanda ya zo bayan sa ba ba ka taɓa ji na taɓa ji ba haka wanda ya zo bayan sa ma an ne ba na taɓa ji ba ruwa na da shi nace wallahi ko lokacin sa addu'a nake ba Allah ya ba shi ikon rike mu yadda ya kamata nace in gaya ma sauran yace a nace to sirrin bara an gaya ma shi ne idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka Allah ya jarabe ka da shugaba ko kana gansa ko baka gansa kai hakuri da matsalolin da kuke ciki to Allah ba zai dole ka ba kullun zaka ta abu nace wannan shine sabon don baka kai ƙara Allah nace kaga wannan kukan da kuke yi gaba ɗaya nace ga ba da shi kaga albashin ka ya dinka da wato biyu nace amma sau nawa kana zuwa rance guri na wannan misalin na bani nace to wallahi tallahi wannan shine sabon wannan shine sabon idan za ka rike Allah zai rufa ma asiri za ka zauna lafiya amma da zarar kamar bautar Allah take kaiwa kullum babbulan kake akan Allah ya ki kaza ya yi kaza da Allah kake shi bai da Allah ya dora ba mutum na ga ya wasu mata nake ko shi gaba ce yanzu wannan zubar kina aiki a guri aka kawo ta nake duk yadda take da rajin kirkin da kita addu'a Allah ya raba ku lafiya kawai nake amma da zarar ki ba rigima da ita ta gane nake ita za ta gaba yin ki ba ki za ki gaba yin ta domin a gaba sai ce ita ce a gaba ce a kasa wannan shine siyasar rayuwa tun lokacin da ka zo guri kana da ubangida yana wasu abubuwa da wasu sauki ba mutukar ba ka da wani canji to kai ta addu'a kai Allah ya raba ku lafiya to amma daga lokacin da ka zake kana kai to za ka yi ta complain kuma ba za ka samu yadda kake so ba ai kana da lokacin da kake da damar canjawa idan shugaba ne na siyasa to a lokacin da kake nuna ba ka yi shi da lokacin da zaka dangwala da hannunka shine kawai abin da ya kamata hannun nan naka ya nuna cewa ba ka goyon bayan wani amma ba da ka zauna kullum ba kai wasa ba ka ga watsi ne ma ana zuwa ya ba sai ga ya wuce ya haka yace sai an zuwa sai ya riga ka shiga aljanna Allah to saboda haka wayannan dabarun da hikimomi ya kamata mutane su dauka duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da wani ko mai kuɗi ko wani mai sarauta ko wanda yake wato mai mulki to kai amfani da wannan formula za ka zauna lafiya to shi ne Allah madaukakin sarki yace to an jarrabu taki akan zai haka wani za a jarrabe shi da mafi matarsa wani za a ga komai lafiya lau amma matarsa fitinan ya ce ko ita Allah ya jarrabe ta da mutum fitinan ne wanda baya ji baya jiriwa majhulul hali wal ayn duka biyu ko kuma wani Allah ya jarrabe shi da da komai lafiya lau amma ɗansa fitinan ne ko kuma ɗan Allah ya jarrabe shi da uban da ana samu shine Allah ya gaya mana ba abakun bi babin fitnatan kajin ku akan kaji fitina ko uba da da ko da da uba kowanne bangare za a iya samu dan babu masu mai duka a ciki wani za ga uban ne fitinan ne Allah amma sai ai ta gaya ba kai hakuri Allah ya raba ku lafiya wani kuma za ga dan ne fitinan ne wani kuma matan gidan ne fitinan nu gaba daya dan su uku ne ko biyu duka fitinan nu ne sai Allah ya jarrabe shi za komai nasa ba shi da wata matsala a rayuwarsa ban da wannan to shi ne Allah yake Allah ya jarrabe ku da wannan ne dan ya ga a tasbiruna za ku yi hakuri a tasbiruna za ku yi hakurin dangane da jarrabawa da yi muku haka idan uban gida ne da kai wani za ga kullum kokari yake ka tara ba kamar yadda wancan lokacin mun yi bayani akan yaran da suke kuma amfani a karkashin iyayen gida to wani lokacin uban gida za ka samu kuma kane ma gaskiya da adalci da rike mar amana amma shi baya kallon wannan kullun zalin da ke to Allah ya jarrabe ka da wannan ne kai ma dan ya gani a tasirura shin za ka yi hakuri mutukar ba gurin da in ka ba gurin za ka je ka damu wanda ya kai wannan ko ya bi to kai hakuri to shi ne Allah yake a tasbiruna za ku yi hakuri wa kana rabbuka basira nan ne ubangijin ka ya kasance basiran ne gani ai wato nan ne yamunnu yastahiqu an yuha ilayhi Allah madaukakin sarki yana yin baiwa kuma ya cancanta yayi wa'ayi ga waɗanda ya ga dama domin shi ne yake Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalah Allah madaukakin sarki yana gane da inda ya kamata ya bi kowa san inda ya kamata ya ajiye manzancinsa annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba cin hanci ya bawa Allah haka da dinga wasayin manzo ba annabi adam haka annabi ilyas annabi zakariya annabi yusuf annabi yaqub duk gaba ɗayan su ba wanda ya bawa Allah cin hanci Allah madaukakin sarki shi ya ga damar wato zaben su shine Allahu a'lamu haifi ya ja'alu risalat Allah shi ya san inda ya kamata ya sanya wanzancin sa to shine ma ne yake lauki ita lauki ta lauki ta ana aja'ala duniya ma rusuli fala yukhalifu da Allah ya ga damar sanya wa duniya gaba ɗaya a hannun manzanni to babu wanda ya zai hana Allah madaukakin sarki kuma babu wanda ya zai tuma Allah amma haka Allah ya ga dama ya aiko su a matsayin manzanni kuma mutane to shine akabirun wa kana rabbuka basira sai Allah yake ne na'am قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله مدعوكتين سرقية وقال الذين لا يرجون لقاءنا sai waɗanda ba ta fatan haɗuwa da mu haka annabi cewa ya mana habban mana habba lika Allah ahabba Allah lika'u wanda yake so ya haɗu da Allah to Allah ma yana so ya haɗu da amma wanda baya son haɗuwa da Allah shi ma Allah baya son haɗuwa da to sai Allah yake wa qalan ladina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba ta son haɗuwa da mu sai ka ji suna cewa laula unzila alaina malaika ba ka fatan haduwa da mu dan me yasa ba saukar mana da malaiku ba aula rabbana ko kuma shi ubangijin yazo mu ganshi da kanmu wai yanzu rashin kunya ta wuce nan ma Allah ce zai su gani irin fa yadda za a zo yanzu wato a duniyan zama za ga akwai rashin girmamawa ko rashin mutunci kawai yanzu ka tura wane ya zo wanda ka yi ɗa da shi ya zai ce ka ce ba za ka zo daidai shi ya kai ka zo ɗan cikinka ka ce ka tura a ce ya zo ya ce ba zai zo daidai kai ka zo to wanda Allah madaukakin sarki ta'ala Allahu amma ya kulu na uluwan kabira wanda Allah ya halitta da kansa ba wai ya haife su ba halittar su yayi da kansa yake gaya musu cewa ga wanda ya aiko ai mabiyayya ai kaza ai kaza sai suka ce sam ba ke da ba ba ke da duk abin da annabi ya zo ya faɗa ba sai dai shi wanda ya aiko su wanda ya aiko shi shi ya zo da kansa abin da suke faɗa kenan Allah ne ya ko annabi alaihi salatu wasalam sai suka ce to bace yadda ba sai ya zo da kanka sai sun ganci kurkuru shine auna rarar bana sai ko ko dai turo malaiku su rika escorting ɗinka a baya duk abin da kake so gaskiya ne auna rarar bana ko mu ga ubangijin da kawo nan mu Allah yake da kadin takbaru akida sun yi girman kai ne girman kai shine badarul asti wa gamtun nas kin gaskiya da raina mutane wannan shine girman kai kake fi an fusi a kan kansu wa atau kuma sun yi kishi kazawa wuce gona da iri utuwan kabira kishi wanda yake babba to kamar ka tambaya yaushe ne hakan za ta faru sai Allah ya ce yau mai raunar mala'ika to da suke magana ganin Allah su tuna ranar da za su ga mala'iku ma kawai duk wanda suka ga mala'iku kai la bujra yawma idin lil mujrimina to a wannan ranar duk wanda ya ga mala'ika inda mujrimi ne to ba albishir ake masa na alkhairi ba ba albishir ake masa na alkhairi ba a wannan ranar ga wasuwa ga waɗanda suke mujrimai wa yaquluna kuma za ka jina cewa hijran lalle hijran ayman an wato mahdura wato hijran mahdura muna masu kaucewa wannan abu ai hum la yarawna almalaikata fi yawmi khairin lahum ba ba za su ga malaiku a ranar da take mai alkhairi ba hina tubashiruhum almalaika ai bal yawmun yarawna almalaikata la bushra yawma idin lahum wannan ranar da za su ga malaiku ba rana ce ta albishir gare su ba ba rana ce ta albishir gare su ba وذلك يسبق على وقت الاحتبار حين تبكره أم الملائكة بالنار على أنا كما لا ترين إدو زي رين فاتا يوم لا نم ملائكة سوال يموت الفجر أم سوى لله في يوم جزاء سو وقدم الجبار سنة أبنجي الجبار كما يعرف كيدر فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه شيء ملائكة لا ترين جاء وكافرين lokacin da za a zari ran suna cewa ayyatu hannasul khabitha ya ce wannan ran da yake mummunan rai ko kurji ila samumin wa hamim ki fito mu kai cikin hamami wato cikin ruwan zafi da kuma wato wuta ne konawa wa zillin min yahmum sannan da kuma wata irin inuwa da za a yi musu ta abu maimakon su ji inuwar a ita kanta zafi take zuwarwa wata abul qurubi sai ran ya ki fitowa domin wannan magana da malaiku suke faɗa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wata tabaraka fil bad fil bad sai wannan ran ya fashe a jikin mutum da ya fashe kuma kaga ya fashe a jikin nama da yana guri ɗaya zaro shi za a rike haka ana ta wuri to yanzu ya tarwata wato annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya amfani da wani abu wata wani abu kamar matashin kai na karfe na wutar jahannama da shi za a rika fusgo shi a jikin naman haka za a rika fuzga shi inda Allah ya gaya mana a can wato suratul anfal yake cewa walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al malaikata yadribuna wujuhahum wa adbarahum ina ma kana nan lokacin da zaka ga lokacin da malaiku za su rika karbar rayukan yayin karbar rayukan ran ya tarwaye a jikin sa ana fuzgo shi kuma ana dukan sa wato bayan su bayan zuwa wani kenan da fuskar su ana cewa ku da garonku matsiyata ana gaya musu bakar magana shine wa adbarahum haka kuma Allah madaukakin sarki ya kuma ga mana a suratul anam walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu batidu aydihim ai batidu aydihim katina lokacin da malaiku za su rika cewa azzalimai lokacin da suke cikin imauta ta mutuwa cikin magagin mutuwa suna cewa da su batidu aydihim malaiku sun kimfida hannayensu suna akridu anfusakum kowa ya fito da ransa ya bamu اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون يو ذا أساكا مكو dangane da azaba mai radadi maulakanciyar azaba dangane da abin da kuka kasance kuna faɗa kuna faɗa wa Allah shine aure raran bada cewa ba za mu yi da kai ba sai mun ga ubangijin mu kurukuru ubangijin ka kurukuru to shi ne Allah yake wa kuntum an ayatihi tastakbiru kun kasance kuna yin girman kai da ayoyin Allah shine wato wala kad istakbaru hakika sun yi wato wa qala allazina la yarjuna liqa'ana ko da cewa wanda ba ta fata haduwa da ubangijin mu Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa suna cewa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga malaiku auna rabbana shine la kad istakbaru bi anfusihim sun girman kai akan kawunan to sai Allah madaukakin sarki yace wali hada qala bi hadhihi al-ayati al-karima yawma yarawna al-malaikata la busra yawma idhil lil mujrimin ranar da zaki ga malaikun da suke nema a kawo yanzu to ba al-bushr bane ga wayannan mujrimin ko shakka babu mummunan ga motsi a wannan rana shine la busra yawma idhil lil mujrimin kuma haka Allah ya faɗa dangane ga mu'minai kuma innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah ta hafu wa la tahzanu kaga in mu'mina ne a wannan lokacin kuma da sun ga malaiku sun sako eh ba kun tabbata sai sai ce kowa ya kwanta da hankali ko sojoji yanzu ka ga kawai wasu su shigo ta wannan kofar wasu ta nan gaba ɗaya mu gan su shigo kowa sai ya bincika to amma da zarar sun ce kowa ya kwanta da hankalin sa kokan mu bukara ko jin karatu sai ka ji hankalin ka ya kwanta amma da zarar ku an gansu gaba daya wata kila ne ma ina karatu ina duba nan ina duba nan haka za a ta dubawa cewa me ya kawo su to haka malaiku za su rika kwantar wa da mu'minai hankali cewa ta kowa mu ba ta kowa bace ta tashi hankali kowa ya kwantar da hankalinsa su je su fara jin nutsuwa nutsuwa Allah yana saukan musu da ita shine Allah ta kafu wa amsiru bil jannati allati kuntum tu'adun sai su ba da alwajirinku ai ofa muka ga muku kowa dan aljanna نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ألا يجي نزلا من رسول الله wannan sune yan aljanna ai annal malaikata taqulu liruhil mu'min sannan kuma malaiku za su ce ran mu'mini ko kun ji ayatu an-nafsul mutma'inna ya ce wannan rai da take mutma'inna da tsakiya wanda take cikin nutsuwa ki fito zuwa ga ubangiji fil jasadi tayyib a cikin wato daga wannan jiki wanda yake da dada ki fito zuwa ga wannan wato zuwa ga ubangiji madaukakin sarki in ba kuma da ba a dan baya Allah madaukakin mun biya wannan ayar inda Allah madaukakin sarki yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya a surati ibrahim mun karanto hadisi dogo ma na barawo ibn azib da ya magana akan yadda za a zare ran mu'minai da waɗanda kuma ba mu'minai ba to shine Allah yake wa yaquluna ay taqulul malaikati lil kafirina haramun muharramun alaikum al-falah al-yau shine hijran ma'zura haramun ne a gare ku yau ku samu wato rabauta a wannan rayuwar saboda haka ba ku ba rabauta a cikin rayuwar nan shine wa yaquluna hijran ma'zura sai Allah yake وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah madaukakin sarki yace wa qadimna ila ma amilu min amali Allah madaukakin sarki yana ga mana halayen kafirai cewa wa qadimna ila ma amilu mun gabato zuwa ga abubuwan da suka aiwatar ko suka aikata min amalin na aiki Allah madaukakin sarki yace faj'alnahu to da sun zo wannan aljinin aljama Allah madaukakin sarki yace sai muka maida wannan ayyukan nasu haba'an ai amadna da gangan muka mai da aikin nasu haba an wato iska ko kawarwaniya mansuran wanda yake yawo wato a cikin iska wato kura wanda take yawo a cikin iska duk wani aiki da kafiri zai a duniya na kyautatawa kamar yanzu ana ta cikin matsala ta corona ko rashin abinci ko kaza a samu wasu kafirai su rika ɗauka abinci da likitoci da magunguna suna kaiwa garuruwa to duk wannan aikin da za su yi in dai kafiri ne shi to idan ya tashi rana alkiyama shine sakamakon da zai samu zai je ga ya yi aiki mai yawa a duniya amma da ya je alkiyama sai ya shi kamar kawar wanda babu alkhairi gaba ɗaya abin da zai gani zai hango aiki him amma da ya je zai gano ba komai saboda ne bai yi imani da Allah ba wannan da a baki ikhlasi da musa ba shi sa duk wanda ya aikata aiki alkhairi a kafirai a duniya a duniya Allah yake saka masa yanzu duk wanda zai yi taimako ya taimaka a ƙasa kaza da kasa kaza saboda matsala abinci ko rashin likitoci to Allah zai takawar a duniya amma a kiyama a ba an masura ne zai dace ga babu komai babu abin da Allah madaukakin sarki zai saka masa da na ayyuka alkai saboda ne saboda bai yi aikin da Allah madaukakin sarki zai karba ba babu imani aka Abdullahi bin Judan mutum ne alkai ne kyauta bai bada ne iya magana nana ya take ta tuno magana da wajen sai annabi ya ce ai wuta yana wuta dan wuta ne yana na ya take duk alkhairin da yake annabi alaihi salatu wasallam ya ce ai da ce la ilaha illallah bai faɗi wannan kalmar ba to haka Allah ya ga mana a surat Ibrahim matalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum kamar karamadin istadda bihi rih misalin waɗanda suka kafirta ayyukan su shine kamar wato toka wanda iska take iba shine haba an mansura ta ko kuma inda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا شيء محل الشاهد لا يقدرون على شيء مما كسبوا ko suratul nur da muka wuce baya baya kadan والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابا kaga shi ma mun yi bayani a wannan gurin cewa ba an mansura ne da abin da kafiri zai a duniya babu ruwan Allah ne to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sun aiwatar da abin da suka aiwatar gaba daya amma da jinje rana da kiyama za su kai da shi haba'an mansura kamar kawar wanda ya kamar wato tsorar da iska take ji ba sai Allah yake ne أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Allah madaukakin sarki yake ashabul jannati lalle ɗan aljanna Allah ya sa mu a cikin su yawma idin a wannan ranar khairun shine mafiya alkhairi alkhairi ne shine khairun mustaqarru suna da wato matabbaci wanda yake mafi alkhairi gurin da za su zauna wa ahsanu makira kuma suna da kyakkyawan gurin hutawa shine daga kailula ne ka kailula Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ɗan aljanna la yamatu fiha nasabun wa la yamatu fiha lubub babu wahala babu tashin hankali a wato ga ɗan aljanna to anan me yasa aka kawo wannan aka ce ba wai dan shi sha wahala bane an an faɗa ne kawai dan a gaya ma hutun ɗan aljanna cewa za su rika yin ziyarta gurin da za su ziyarta shine wanda yake na kowa kyau su yan aljanna to me wanda yake nuna an kawo shi a hakan cewa yan yan wuta suna da guri wanda yake hakan kenan ba da suka ce ba haka ake nufi ba ana nufin mai kyau su yan aljanna ba su da wani guri wanda yake mai kyau gaba ɗaya guri ne wanda yake mara kyau domin Allah madaukakin sarki cewa inna sa'at mustaqaran wa muqama sa'at mustaqara gurin matabbata ɗan wuta shine mafi muni kaga ba hakan Allah yake ba mafi muni gurin ɗan aljanna ne Allah ba wajen sarki yake hasuna biha mustaqara wa muqama a suratul sai suratul furqan da Allah ba wajen sarki yake ga mana cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha kha'abahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما sannan san karshe kuma wannan ne dan wutan kenan misali na farko na biyun kuma kul ma ya abu ubikum rabbi laula du'a'ukum ko sai ne a'a ba nan gurin nake so in kawo ba cewa wannan yazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ulaika yajzauna al ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha wannan gurin nake so khalidina fiha sai hasunat mustaqarra wa muqama hasunat mutaqara wa muqama kaga wato matabbatar yan aljanna ta tabbata kikkiawa sannan kuma gurin tsayawar to shi ma guri ne wanda yake kikkiawa saboda haka wannan shine misali da muke so mu biya sannan Allah madaukakin sarki ya ga mana la yastawi ashabul jannati la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum rabai ba za ka taba daidaita yan aljanna da yan wuta ba domin yan aljanna su ne masu rabota su za su rabauta su kayan wata babu zan rabauta to shi ne dai hasanat muttaqaran wa muqama sannan Allah madaukakin sarki ya gaya mana kaji wannan ta gaba ashabul jannati yawma idin khairun muttaqaran wa ahsanu matila sai Allah ya ce ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا wane mu الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا Allah madaukakin sarki yake wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ka tuna ranar da sama za ta tsaye idan sama'un shaqqat idan sama'un fadara duk wannan abu wato alamu ne na tashin alkiyama ranar da sama za ta tsaye ka ga yanzu a Allah har kalubalen da yake cewa ka taba ji wata rana an ce kowa ya zauna a gida ba wai magana corona ba ko na kowa ya zauna a gida za a tinke sama domin bangaren Kano ma- eh, gabas maso yamma ya tsage za a yi gyara kowa kai ya fito baka taba ji ba domin haka Allah yake tabarakan ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur yace alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ko ma jara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji al-basara ko thumma arji al-basara ko farji al-basara hal jara min fudu Allah ya ce ka kalli sama ka kuma mai da idanka a baka gilas duk ta gilas na hangen nesa ka taɓa ganin wani guri da ya kule a sama shine hal jaramin fudu ka taɓa ganin wani guri da ya kule yanzu idan ka samu ɗan kurilla to sai in ya zo ya kalli wannan abin da aka yi sai ya kalli wani guri da zai ce can gurin ba zai yi ba ba amma dai ya ɗan yi kaza to tun da wani yake dan kallon kurilla waye ya taba ganin sama ta kule ballantana a ce wata rana duk yan karo su zauna ba da fita an sa kaji kwana uku ba da fita za a dinke sama Allah da kansa yake hal tara min kudu to a wannan rana kuma tsatsagewa rana ina annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa malamai da asar sun kawo da yawa shi idan ka tsatsage din to shi ne bilgamani sai ka ga a cikin wato girgiji kawai girgije zai rika sakowa wani gidan mala'ika cikin girgijen da zai mala'ika su ta sakowa kan tanzila sakowa asar ya nuna cewa ingantaccen asar da malaman tafsiri suka kawo shine cewa mala'ikun sama ta farko da saman ta dage su za su fara sakowa gaba daya gaba ɗayan suka sako sai sun kewaye kowa a duniya kawai sai su yi sakilin mutane duk wanda suke tsakiyar nan gaba daya ainihin mafarki ne kallala wa zan a ce ina gurin gudu a ba gudu gaba ɗaya an kewaye su an kewaye aljanu da mutane malaiku ne a bayan sai sama ta biyu mata kuma tsagewa to wanda suke malaikun da suke sama ta biyu da sun sako su kuma sai su kewaye na sama ta ɗaya sannan sama ta uku ita ma ta tsage su kuma su zo su kewaye ta- na sama ta ɗaya da ta biyu ta hudu har zuwa sama ta bakwai gaba ɗaya haka za a kewaye shine Allah yake walin dilal malaikatu za mu rika sako da malaiku tanzilan sakowa almulku a wannan ranar mulki da kake gani yawma idin almulku yawma idin mulki a wannan ranar lirrahmani na Allah ne shi kadai Allah yake wa kana yawman 'ala al-kafirin asira wannan irin ko zai zauto mai kunci ne ga kafirai a wannan lokaci to shine malai yake ga mana yubiru ta'ala an hauli yawmil qiyama Allah yana ba mu labari dangane da furgici da tsoro na rana al-qiyama wa ma yakunu bihi min al-umuri al-azima da abubuwan da za su faru na daga al'amura waɗanda suke manya fa minha inshiqaqu sama malai yake daga cikin abin da zai faru akwai tsatsagewar sama sannan wamfi wamfi rajiha bil gamam wa huwa zilalun nur shine wato za a samu girgije na haske al'azim da yawa allazi yabharu al-absar wanda sai ya rika kashe ido shi zai rika sakkowa wa nuzul malaikati samawati yawma idin sakko malaiku a wannan rana kuwa fa yituna bil khalaiki fi maqamil mahshar za su kewaye halittu gaba ɗaya a filin taron alkiyama sun mai biyo rabbu tabaraka wa ta'ala sannan ubangiji ya zo da kanka duwan da ya dace ne bi fatin da kaza dan ya rarrabe hukunci tsakanin kowa da kowa قال مجاهد مجاهد yake cewa haka zaka ma kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ne a suratul baqara cewa hal yanzuruna illa ay ya'tihum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikati wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur saboda haka kuma Allah ya ce ya faɗa a wata ayar da wancan suratul haqa fa yawma idhi waqa'atil waqi'a kana ganin wannan ranar to mai akuwa ta auku ya mace da sama ta tsage to mai akuwa ta auku wani shakati sama'u fa hiya yawma idhin wahiya sama ta tsage a wannan ranar kaga ta yi rauni gaba ɗaya sama duk karfin nan nata yace wal malaku ala arja'iha duk malaiku suna jefi suna jefan samai wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqa yawma idhin thamaniya kaga wasu malaiku bayan sama ta tsatsage a samu malaiku guda takwas suna rike da al'arshin gobe wane mutum wane mutum shari ibn haujab yake cewa hamalatul arshi thamaniya masu rike da al'arshi su takwas arba'atun minhum yaquluna subhanaka allahumma wa bihamdika لك الحمد على عملك بعد علمك على علمك بعد علمك su wa'ancan guda hudun tasbihin su kenan kawai wanda suke rike da bangare daya cewa subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji da godiya gare ka lakal hamdu godiya a gare ka take ala ilmika wa za hakuri da kake ba da ilmika bayan ilimin da kake da shi ya ubangiji su guda hudun tasbihin su kenan وأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ونعمتك su kuma sauran hudun suna cewa sarki ya tabbata a gare ka da godiya gare ka ya ubangiji lakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka ala abuka abuka abuwar da kake wa bayi duk tabar gazar da suke ba da kurira kika bayan kana da iko ka bi ta kan kowa amma Allah ya hakuri da bayi to shine wal malaku yawma idin al mulku yawma idin aw yawma idin al aqul ya rahman wa kana yawman ala al kabirin asura lalle wannan yinin ya kasance wato bi kunci ne ga kafirai haka kuma Allah ya faɗa a wata sura da ban suratul gajir liman al mulku al yawm gaba ɗaya ba an yi wannan da barayu da kowa yana gurin sai Allah ya ce yau mulki na waye wani malaman tafsiri daga cikin malaman tafsiri wani yace sai Allah ya shekara 40 yana tambayar mutane limanin mulkul yau ba wanda yake ba da amsa shine farkon sai kana rawi da mota yake wai yana kusa da ado bayar zai ce wai kace kai ne kaga banda dai warkwanci ina ya san waye a kusa da shi Allah zai ta tambaya limanin mulkul yau yau mulki na waye Allah zai ba wa kansa amsa yake billahi alwahidil qahhar wane mutum mulki ya tabbata ga ubangiji shi do daya daya alqaharu wanda yake wato ya fi karfin kowa la haula wala quwwata illa billah mala yake ya tabbata a cikin bukhari cewa inna allaha yadu samawati bi yaminihi wa yaqudu al-ardina bi yadihi al-ukhra Allah da kansa zai lallabe kasa da hannunsa na kudura da kansa zai ya rika cewa sun mai kuli sannan ya rika cewa anal malik ana dayyan isa ad-dayyan ai sunan Allah ne ana al-maliku ana ad-dayyan ni ne al-maliku kuma ni ne ad-dayyan aina muluku al-ardi na sarakuran ban kasa ina ciki aina al-jabbaruna ila az-zalimai suke da suke gallaza wa bayina Allah zai ta tambaya aina al-mutakabbiruna ila masu girman kai wa kana yawman 'ala al-kafirin asira lalle wannan yinin ya kasance asirin mai kunci ne ga kafirai a wannan lokacin kaga wannan fa kudirar Allah kenan shi sa muke faɗa jama'a wallahi dallahi zuwan corona ko darasi ne ga musulmi domin da corona tana ƙara nuna ma Allah ya fi ƙarfin kowa domin ya sako da wa ma ya alamu junuda rabbika illa hu cuta ta zo shi sa wa hudu ba wani bawan Allah da na gani jiya wala rabin ne ta ban dariya amma darasi ne sosai da yake cewa shukuran da corona madalla da corona yace corona ta rufe gidan jiya corona ta hana gidan ban corona ta ku duba kirani ba saboda girman ban kwallon kafa girman da kwallon kafa yake da shi hatta a ingila ko hutun kirsu mai tuba zai saboda ba sai da aka lallaba su saboda kila hanyar suke ga su ba an ce premier league shine babban ko wanda yafi kowanne to kaga ingila shine masu to gaba ɗaya abin da zai hana su bature yanzu ya fito ya kwallon kafa ba karami bane wallahi ba karami bane ba gidan biya yanzu ba gidan kan jiya ba gidan kwallon kafa ba duk wani gida na tabargaza gaba ɗaya corona al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar tayi da aikace ta fi kowa iya umarni da kyakkyawa aiki da hada mummuna da ko ba ga wani an biya alqur'ani nan har mun kusa saukewa amma wasu wani ma malaman sun sauke sun kuma saukewa amma ba ta rufe gidajen giya ba amma corona ta rufe mu ma za mu ce shukuran likwarona a wannan wurin Allah kuwa shukuran likwarona ta yi aikin da malamai sun shekaru aru aru suna yi sun taka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar adadin rundunar ubangiji sai yi ku duba fa ku gani wannan corona din ana magana in ka ta magnifying glass ko kuma microscope da ake amfani da shi an tara kusan 100 kila zaka fi guda daya saboda kankanta ta ta bu atom da ake cewa smallest smallest particle to ta bi kankanta kusan sau sau 100 kaza sai ka hada shi da yawa zaka gano ta amma ta zo ta gurgur mutane wannan shi yake nuna ma qahariya cewa lillahi wa inna ilaihi Allah ya fi karfin kowa me ya fi kamata gare mu shine kawai mu koma zuwa ga Allah sannan ga wani abu ku duba ku ga hukuncin Allah idan da corona iya Afirka ta shafa da duk manyan masu kudin mu da wasu mulki duk sun wuce sun bamu amma sai Allah ya sa kasashen da ake yi da su waɗanda suke tuba bawa gaba ɗaya sai Allah ya fara ta kansu sun fi kowa shiga uku yanzu wannan darasi ne bayan Allah ya kamata mu koma zuwa ga Allah domin idan corona nan ta zo ta wuce muna ta addu'a Allah ya sa ta tafi lafiya idan ta wuce imanin ka bai karu ba ka dau darasi ba aikin banza kai domin so ake kowa ya dau darasi kowa ya dauki darasi cewa Allah ya fi karfin kowa dan kankanin abu Allah ya aiko yanzu yana nan ya gundura mutane har yanzu maganin ta nan amma Allah ya ka ya kiyartare wa mutane su gane a yanzu ya ga dama saboda haka wayannan abubuwan su ne duk ne duk ba karatun da ake yi yanzu gaba ɗaya corona ita ce shekul islam ne ita ce mujahida ta 2020 ta yi wa Allah madaukakin sarki aikin da duk malaman duniya sun kasa in an ce ma za a rufe gidan giya kaza da gidan kaje kaza da gidan karuwai kaza da gida kaza da guri kaza wallahi ba za ka yi ba kana kallo ba sai da aka lallaba wai mutanen Ingila akan cewa dan Allah ranar kirsimeti su jira sa kwallon kafa sannan suka ce da kyar suka ce sun sa suka zaɓi za su rika yin boxing day saboda yadda suke kaunar kwallon kafa da aka takura musu aka ce a Italy saboda akwai kullum rika su ma a nan sai da kwallon kafa ga a nan babaro ne yake ana shige da fita ko da yake saboda haka aka je aka yi magana suka ce su ba kan kwallon kafa nan dama su jira a cikin kafa kafa yau wani zo a huta aka suka faɗa dama su daina addini kowa ya huta ba kan da addini ake zuwa ya mutu kaza kaza kaza ba wannan shine abubuwan da ya kamata mu dau dare akwai dare shine yawa na'am na'am na'am na'am Na'am. Na'am ne ba da cewa yake ci da barci da ya da tsari. Mm. Shi ba ba. Mm. Ya ba da misalai ko fara da yi ko fara da yi ko fara da yi ya ba da yi ba da ba. Ya zo da shi a cikin a yanzu yake da zai kawo da shi da shi da ba shi da shi da Mm. Yake da an kawo da ajiya da shi da ya tsari. yake tsakanin da dukkan abubuwan da yake tsakanin zancen na an adam baya san da san haka yanzu akwai tsarin rai da su yawo a kasuwar kasa saboda shi da wani mai a cikin kare da aka zo abu da ke kayi a yanzu wani saboda da ta kasu da rai kai da sauri kai Wannan ya ke yi. Kuma, kuma ne su da waya, kuma ne su da intanet, a lokacin kayan cikin da ya yi yawo ya za ki so ba wuya inda ya yi kayan zuwa yanzu duk mai waya fasi yana da corona ke ke eh na Mm. gaskiya ne na bayyana na bayyana shi kenan kaga magana da muke yi kenan gaba ɗaya abin da muke bukata musamman a dangane da bayanan alaji gaba ƙarshe mu da muka fi bukata saboda wato bayanin basis na dalilan wannan shi virus din ai za ka yi su da yawa kala kala a ce gaza a ce gaza a ce gaza amma karshen da yazo mu ji muke bukata na cewa komawa zuwa ga Allah shine bayanin da nake cewa darasi ne ita wannan cutar darasi ne duk wanda kasashen da ko guraren da wannan abun ya kama su gaba ɗaya ko shakka babu muna tausaya musu kuma muna musu jaje musamman musulmi ne muna yin addu'a Allah madaukakin sarki ya sa waɗanda suka mutu ya zama musu shahada waɗanda kuma ba su cike da arayi Allah ya ba su lafiya mu kuma da bata zo ba Allah ya kare amma dai kowa ya kamata ya dauda da shi a kansa ya yadda cewa ubangiji shine su babawa ba a jirka ba ba raka kuma a jirka tana nan yanzu bai wa Allah akwai wanda inji ne akwai yar uwarsu tana New York New York din nan wanda ake kama da a rediyon nan yar uwarsu ce wanda kai yanzu da ta zo ka ce ba corona domin shi yar uwarsu ce tana New York din a tantar kuma corona virus ta sanadiyar mutuwarsa a wannan zafi a wannan zafi to saboda haka akwai wannan babban darasi ne bayan Allah mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah akwai wani rubutu da babban malamin mu ne professor Ahmad Murtala za ga mun fara tura a group din mu cewa yayi muna ta bibiyar rubutu cikin kusan guda biyar ne yanzu mun yi guda uku za mu saki sauran wanda bai ji ba wannan karatu aka zuba mai kyau wanda ya kamata duk mu saurara mu ji wani abubuwan za su tsora mu a kan wanda jibohin coronavirus a farko ma ya za akwai da ce da ba mu yi ba ma alaji ya faɗi wannan za mu gaya ba da cewa ƙara da wannan sai daga cikin dalilan da mutane ko jibohin da mutane suke kawowa a kan coronavirus mun kawo kusan jibohi kusan guda biyar dangane da abubuwan da mutane suke faɗa a kan coronavirus to ko shakka babu cuta ce akwai ta dan adam ne ya yi ta kaza ne ya faru duk wannan tunda da ya riga ta faru yanzu ne mafita kawai na farko mafita shine koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu shine da ka dan dan da shawarwari da likitoci suka bayar dole ne amfani da shi kenan kawai ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mun nace kowa zuwa ga Allah akwai addu'o'in safe yamma shiga kasuwa shiga masallaci kwanciya bacci da annabi ya koyar da ko wannan addu'o'in karkai wasa da su a ta annoba annabi ya ce kace Allahumma inni a'udhu bika min al-marad wa a'udhu bika min al-junun wa a'udhu bika min al-jibal wa min sayyi al-aqam annabi ya ce ko annoba ta tashi zuwa Allah zai tsare ka daga wannan annoba to kaga duk wannan rigakafi ne na annoba annan mutum ya yi ta ka dan sanye kiyaye mun ta ba da misali a baya abubuwan da muke ci da muke amfani da su in ana nuna ma su a zahiri ai sai ga linkin ba linkin ba corona kake ci mun sha ba da wannan magana to ko shakka babu wannan dabarun dokokin Allah da Annabi alaihi salatu wasallam su zamu bi sannan mu amfani da shawarwarin likitoci da suka bayar sannan nan gaba in ma gwamnati ta ba da wata doka da babu yadda mutum zai dole yi ba fata muke ba yanzu duk da kuka gani kukan daɗi muke in matsalar ta zo da aka hana mu karatu dole mu kai ba ma ta hana gaba da matsalar ta zo da kanka za ka hannu duk wannan abun muna yi ne bai ku addu'o'i da muke yi abun da ya zo Kano bane amma wallahi da ya zo Kano ko ka gayyace da karatun ba ba zan zo ba ina ga muku sai da kowa ya bude social media din sai ya iya nima ne muku kana ide kawai isa annoba ibnu hajar lokacin da annoba ta faru shekara 730 da wani abu a lokacin ya ayyansa uku mata ya rasa Abu Ubaida ibn al-Jarrah yana cikin wato asharatul mubashshiruna bil janna shi ma a dalilin annoba ya rasa ransa Mu'adh bin Jabal ana amfanuwa da shi da ilimin sa shekarsa 34 ya bar duniya dalilin annoba Mu'adh bin Jabal to wa'annan abubuwan su ya kamata mu kalla ni ta addu'a duk abubuwan shawarwari da likitoci suka ba mu yi kokari mu amfani wannan matsala da ake ciki ta wannan annoba Allah ya kare mu Allah ya tsare imanin ya tsare lafiyar mu ina ganin ya kamata mu tsaya dama kuma dama duk mun rufe karatu cikin mu gaskiya nan sai abin da yasa din satin da ya wuce sai shi kan yawan da gari ba mu rufe karatu ba amma ta wannan zatin mu rufe karatu to sai nake ganin akwai masu zuwa daga nesa za mu tsaya mu yi hakuri mu kawo zuwa wannan lahadin domin a ba kowa haƙƙinsa to yasa muka kawo zuwa yau daga yau Allah ya zama rufe karatu sai bayan sallah wanda dama duk ba hutun corona muke ba ko da corona ko babu da ba kun san karshen rajab muke rufe karatu da sha'aban ya kama mun gaba karatu sai kuma bayan ramadan wannan shine to kuma yanayin kuma yazo da wannan yanayi muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu garba ma to akwai wani yaro da ake magana annabi ya anasa a cikin unguwar ko cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana na'am alaji yana magana a yau na'am na'am Allah ya gane kai haka sun ce na'am eh wannan sai an san da na'am Na'am. Wane mutum? Na'am. Eh. Na'am. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Mu za mu gaya wa kanmu gaskiya. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Mm. Wato alabi yawa yadda matsala ta ke gaskiya idan wayannan idan kaga matsalar na ba da dazu idan matsalar wawarawa ta zo ba to an shiga uku a wannan lokacin kowa zai sallu bi da hadikun za'a yi amma idan yanzu ai idan matsalar ta zo alaji wannan shine matsala idan dai matsalar ta zo ta cewa a ware sahu ai za ka ga wani kwanaki da aka turo mu a kilis cewa wani masallaci imamu ya tsaya wani yana can wani yana nan gurin mita biyar biyar ai kana kallo kana kallon in kana neman jahili murakkabi ka nemo wannan lamba ɗaya limamin kansa bai san me yake ba dan ba wanda yake ai haka idan aka yi wannan matsayin annabi cewa a gaya wa kowa ya sallah a gida idan matsala ba ta zo ba har yanzu za mu haɗa da wancan hatta musamman ai ga duk alhazai nan sun je Saudiya za a ga in kana kallon Laraba a Saudiya babu tarin hankali ba komai da yawan su ba sa haɗa sau masallacin bin Laden ne na shiga daga ana imamun da jiyowa yake sau dubu bakwai amma sauran wurare za ga ba sa haɗa sau saboda ne na farko wasu ba su da karatu gaskiya da yawa daga cikin sannan na biyu akwai wanda suka tafi akan a mazhabar ahnaf mutanen indiya kuma za a ga yan pakistan bangladesh sun cika maka to sai suka su wasu damu da haɗa sahu ba to suka ɗauka wa wannan dalili ne na cewa ba za a haɗa sahu ba amma haɗa sahu yana cikin tsarin cikar sallah yana ciki idan matsala ta zo ba za a haɗa sahu ba ko mutum bai da lafiya ko a wannan yanayi ne ko ana annoba ko ba a yi kare shigo masallaci domin annabi ya hana shi ne fita farnuwa ba ya shigo masallaci balantana yana mara ko yana wata atijawa musamman yanzu ya sai yana mara mutane da a tsorata suke kamata ya hakuri ya sallata a waje ko a cire kawai abin da zai amma ba kai wannan matakin ba alaji ba kuma ma fatan Allah ya kai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye ya kai wallahi musta'an alaihi salam awwal ma muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi ina roƙo ubangiji ya ina nan tsayawa da gobin sa madaukaka duk wanda suke wani wasiya da sai Allah ya biya musu bukatun ina roƙo ubangiji da suna yana dawa waɗannan matsaloli da ake ciki na tashin hankali da burgiki Allah madaukakin sarki ka ka amince mana waɗanda suka fada cikin matsalolin Allah ka yaye mu ni kuma da bata zo ba Allah ka kare mu ka kare imani ka kare lafiyar mu muna roƙo ubangiji da suna yana dawa da gobin sa madaukaka duk waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin ina roƙo ubangiji da suna yana dawa da gobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon buga Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma amina fi awqatina wa aslih a'immatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من البرد ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجزام ومن سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الطاعون والوباء اللهم انا نعوذ بك من الطاعون والاوجاع بسهرك وقوتك يا قوي يا عزيز اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين